telolinmu ba Allah ya musu albarka kwana suke za ki gama ta tana kyar ƙarfe uku ba kyar bacci ne su da bacci kam sai dai bayan sallah kuma Allah ya saka musu mun gode kwarai da gaske wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya ka zo lafiya kuma ya mai da ka gida lafiya amin ta ce malam ƙanina ne ya dawo ya koma kirista tsawon shekara goma bai dawo ba subhanallah ƙaninta ne ya ridda abin takaici ya yi aure a can malam a taya mu da addu'a Allah ya fidda shi daga cikin wannan addini na ɓata da ya fada amin sun amin ta ce malam har ma fa ya canja sunansa ya cire sunan da iyayensa suka sa masa tunda ya koma kirista ta ce da ƙarshe kuma akwai yaron ta kullum bayi da lafiya ya mata addu'a to wannan wanda ya koma kirista Allah shirye shi Allah ya ganar da shi amma ke ma yaron naki ai kin yi sakaci ne wajen tarbiyya kina ina har kika bar danki ya tafi wani guri ya koma kirista kina ina dama ana gaya muku sai ku yi ta haihuwa ga dara tara haihuwa kun bar yaya ba sa sallah kun bar yaya ba sa zumunci kun bar yaya ba sa zuwa masallacin idi ba sa zuwa masallacin juma'a yara duk sun zama yan kalare a gari abun mamaki da yawa yara matasa za ka ga yaro yana ta mugun aski da gangan ya bar kayansa baki irin da dotti alfahari ma suke da shi a garin nan wasu yara kuma duk 'ya'yanku ne ƙannanku ne danginku ne ga kunan ni kun zo duk kun cika mini wuri Allah muku albarka amma yaran garin samarin garin abun ba daɗin gani sai wanda Allah ya zaba ƙaramin yaro sai ga an nuna shi a ce wannan malam kashe mutane yake yanzu sai ya farɗa cikin ka ƙaramin yaro yana shan wiwi mun je gidajen kurkukun nan gidajen gyaran halin nan da muka je billiri yan kumu a cike muka je can yan kumu a cike muka je tula yan kumu a cike a cike ta ce mu duk wannan wa'azin da muke ta yara na ana ta ɗebe su ana kai su gidan kurkuku wancan barawo wancan neman mata wancan ɗan luwaɗi wancan ya soka wancan wuka wannan ya je rikicin siyasa wani ma an guntule hannun gaba ɗaya ma an gutsure hannun gaba ɗaya tad aka sa takwabi aka datse hannun aka jefar da hannun kurkuku dan Allah iyaye mata ku rinka wa yayanku tarbiya ku rinka wa yayanku tarbiya wannan zama da ake na rashin kula da yaya bai kamata ba kuma yawanci iyaye mata ba ku san a faɗi laifin yayanku kina gani yaron ki yana askin banza ba za ki hana shi ba kina gani yana shan wiwi a gida ba za ki mai magana ba dan musulmi yana zuwa miki da kare a gida yana zuwa yana bin mata yana bin 'ya'yan tangalu kuma duk kun zuba ido kun kyale su ya tsallaka makota ya sace agwagwa ya zo gidanki ya yanka ta ya cinye an zo ana fada wallahi ba mu ganta ba ƙarya kuma kike kin ga agwagwa ya shiga kasuwa ranar alamis ya yi sane sai yaushe za ku gyaru ba daɗi wallahi yaro yana bin 'yan siyasa yana yana yana sare-sare kurin 'yan siyasa idan suna son su ci zaɓe suna son su yi ƙuri'a wasu daga cikinsu marasa manufa sai su ɗauki 'ya'yanmu 'ya'yan musulmi su ba su ƙwaya su sha su ba su makami da su ake tafiya kamfen a yi sare-sare ɗanki ya zama karen farauta kamar yadda ake kunna wa kare barewa ko gada Allah shirye ku Allah ba ku ikon gyarawa Allah shirye mana da ‘ya'yanmu da zuriyar wannan yaro a yi masa addu'a Allah dawo da shi kwarai. Assalamu alaikum. Allare ne, to, yau ɗin ma? Gabarin gani ko ni daga farko ne, allare ne lawo, Allah makuye ne, Allah suddu asiri, Allah rakuyen jan girde, barka Allah rokke ko giddaho. Allah rokke jutal balɗe, Allah rokke jamu, Allah hoinin ɗin masifaji, ɗifuna, e hirna, fombina, e waila, Allah rokku en sa'a duniya ilahira, ashe ita ma bata san duniyan ba da fulatanci ita ma ta hada allahoshu yunki min do de- do do imanaku malam Allah wandu Allah Allah wandun himmana su mai jam Allah wandun himmina ju su mai jam Allah horuma jam jam jamni Allah min nana Allah mi- min nana bel ɗin wa'azima da sosai sosai to Allah jaɓiyar da ke min mi- mi- mi- min kurai ɗin eh oh to min min huwai ɗin eh eh hurai ɗin ko to hoɗi fulɓe am malamin getti sosai masin fa Allah biɗɗani jamu a bajinta a sunta jam to wodi mama an mi yeddi mi yetti Allah hokku Allah windu baraji Allah hokku en jam duk wanda bai ji ba yayi zuciya ya tafi jauro tukur ya koyo fulatanci ko ba ku ji ba duk wanda bai ji ba ya tafi jauro tukur a koya masa fulatanci kuma duk fulatanci in ba na jauro tukur bane sunansa me kansil ba yadda da shi ba naga na naga wasu bare-bare anan tun da na fara fulatancin nan sun kifa kai kamar an musu mutuwa duk wata babarbariya wallahi ta sani cewa in bata daina barbancin nan ba za mu nemo igiya gobe za mu daure ta kamar yadda ake daure biri ka yau na sha fulatanci na ji daɗin fulatanci malam ga ajiye min takardar nan yawwa Allah saka da alheri malam ga tambaya ta kamar haka shekara na goma sha biyar kuma na sha azumi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yanzu malam sai na biya ko ban kai na yi ba sai kin biya sai kin biya shekara sha biyar budurwa ba ki azumi ki ji tsoron Allah sai kin biya kar ki sake shan azumi kar ki sha ki sha Allah ya rufa asiri Allah ya saka da alheri mala Allah ya sa kana lafiya don Allah a yi mana ƙarin bayani akan ƙasaru wasu malamai sun ce ana menene na kwana uku ne ake yi kadai wasu kuma sun ce inda ka yi tafiya sai ka dawo ƙasaru duk wanda ya yi tafiya sai ya dawo shine zance mafi inganci duk wanda ya yi tafiya ya ta ƙasaru sai ya dawo yanzu akwai ɗalibai ɗalibai da suka zo mana daura daga garuruka daga wasu jiha da wannan daurar da muke albarka ta alkur'ani za ku yi mamaki yara 'yan mata daga garuruka irinku iyayensu maza suka bugo waya suka ce malam ga 'ya'yanmu muna so za su shiga wannan daura daura karatun alkur'ani kullum izu talatin kwana biyu sauka kwana biyu sauka wanda insha Allah ranar asabar za mu rufe ta in Allah ya so yadda a nan gurin bayan mun sallame ku kun tafi can yawwa za mu zo mu rufe yan daura insha Allah wallahi yara yan mata ne malam masha Allah suka taho suna karatun Qur'ani karatun Qur'ani yanzu a yadda muka yi lissafi wasu su za su sauka goma sha biyu da rabi za su yi kuma abin albishir zan gaya muku a cikin ku ɗaliban nan akwai matan aure da suka shiga wannan daura daga sha ɗaya zuwa la'asar ko zuwa ƙarfe uku ne su ma sun sauke Qur'ani sau uku kullum daga farkon suratul baqara malama take biya musu ta karanta musu ta biya musu ta karanta su biya ta karanta yanzu sun yi sauka za su kammala alhamdulillah matan aure da goyo a baya suna karatun qur'ani Allah musu albarka akwai yara ƙanana su kuma kullum sai sun yi izu goma akwai yara 'yan mata da muke da su kullum sai sun yi izu ashirin akwai 'yan matan da muke da su sai sun yi izu talatin talatin suna nan ga su duk a gabana insha Allah ranar Lahadi za mu yi taro za mu karrama su suma don wanda ya karanta Qur'ani ai sai albarka sannan kuma ranar Alhamis mai zuwa ai kun ga ba karatu nan ko to ranar wannan yaran dan dauran za su yi yawmul himma yawmul himma ita ce ranar himma za mu ajiye su ne tun daga gama asubahi za su zo iyayensu za su ka kawo su nan da nan masallaci da makaranta za su bude qur'ani za su yi ta karanta shi sai sun sauke shi a rana ɗaya tun daga safiya zuwa karfe biyar za mu gaba zai gama yawan himma to shi ma za a buga in Allah ya so yadda gobe ne ma ko gobe alamis la ilaha illallah ashe na ba da satar amsa kenan gobe za a buga ku yi musu addu'a Allah ba su sa'a karatu ne na cin kaca daman tara muke sai mu sa ɗalibi goma sai mu sa malami ɗalibi goma sai mu sa malami muna kallon ka duk wanda ya juya shafi ƙwaya biyu za a kore shi wallahi za ku yi mamaki wasu zuwa azhar sun gama haddakar Qur'anin nan wata la'asar ta gama akwai yara masu karatu a garin nan da haka waɗannan yan mata ina buga misali a kansu sun baro Katsina sun baro Damaturu sun baro Maiduguri suna nan suna tare da ku to ya halatta su ta yin sallar kasaru har su koma muka sama musu gida suka zauna a gurin wata tsohuwa a can suke kwana abin su kullum su taho kai akwai himma waɗannan Allah musu albarka mun gode kwarai da gaske da haka ya halatta ta yin kasaru har a koma na yi muku bayani ne saboda yanzu ba lokacin wasa bane lokacin neman aljanna ne duk wacce ta samu dama ta nemi aljanna eh to wannan kenan wannan ce assalamu alaikum an tashi lafiya Allah ya sa haka amin Allah ya sa muna cikin yantattu albarkan wannan wata mai albarka amin malam ga tambaya na kamar haka malam wanda baya sallah sai watan azumi yaya azumin sa take Allah so mutum musulmi baya sallah sai watan azumi Allah zai kama shi da kin yin sallarsa kafin azumi sannan kuma azumin sa da ya sallah a tare da shi wannan kuma yana da azumin sa in yayi daidai kuma malam ni marainiya ce kuma na kasance to kuma ni marainiya ne na kasashiya ce ba ni da wurin zama muna mai gidan kawunmu nake ko? ba ta da wurin kwana ko? a gidan kawuna ne a ɓambur muke kuma ba sa so na shi yasa nake son a taimake ni da addu'a Allah ya bani mijin aure saboda rayuwa na tana cikin kunci kuma a lafiya ma bata ishe ni ba subhanallah yarinya budurwa mareniya babu wurin zama ba mijin aure ga kuma ba lafiya ubangiji Allah ka bata mafita Allah ya taimake ta Allah ya agaza mata muna fatan yan hizba a nemi irin waɗannan a duba sha'aninsu inda yadda za a iya taimaka musu a taimaka musu inda za a iya taimaka musu a taimaka musu Allah rufa asiri ina so ka taya ni da addu'a Allah ya bawa mijina kuɗi masu albarka to to ni ni mai karanta tambayar fa ni kada Allah bani kuɗi tabbi wannan mata akwai son zuciya wallahi to Allah ya bamu dai kuɗin masu albarka dukan mu gaba daya ko ba ka bane yawwa malan kayan sallan yara na ne ba su haɗu ba zan iya karɓan bashi na musu kafin bayan sallah in na samu na biya eh idan kin san kina da sana'a za ki iya biyan kuɗin a ɗinkin yaranki to ai za ki iya yi ko ba ka bane ba in ta ga za ta iya tana da sana'a ya halatta da ma marayu ne yaran da ya mu taimaka musu matan da da ubansu in ga sai su je su fafata Allah samu dace to ga wata kuma malam ina da yara marayu guda bakwai kuma Allah ya yi wa babansu rasuwa Allah ya ba su baffanun da ba sa tausayinsu tun da Allah ya yi wa babansu rasuwa baffanunsu ba su taɓa bani ko omo ba ina ta fama da yaran nan har addansu ta samu ta samu saurayi ya ce zai turo magabatansa sai aka yi magana da bafanin su babban a menene bafaninsu ko ya ce su turo ya amince malam suka je ya shuka musu rashin mutunci to wanda shuka rashin mutuncin ma ya ce ba zai ba su ba su tafi wajen kawunanta malam abin ya ɓata mini rai sosai kuma ban taɓa yin faɗa da wani a cikinsu ba malam a a bani shawara yaya zan yi ka bani shawara to na farko dai ki yi haƙuri daman ita mutuwa tana da damuwa in mijinka ya mutu zaka gamu da abubuwa da yawa na bacin rai to daga cikin bacin rai shine miji ya mutu yan uwan miji ba su rike kyanu biyu ba karki faɗa da su a ci gaba da lallaba su ki nemo kawunan yara su haɗu da baffanu a fitar da mafita a samu aiwa yarinyar aure Allah ya ji kan baban nasu amma ki haƙuri karki ta faɗa da su a samu matsala assalamu alaikum malam kana lafiya da fatan ka tashi lafiya Allah ya sa ka amin yanda ka zo lafiya Allah mai da kai lafiya Allah ya tsare ya kare ka ya dada nisan kwana mun gode mun gode Allah ya hada mu a aljanna amin ya ayu ya qayyum a wai da Allah malam wanda yake al'ada da zai rike ido 60 ba haka ne eh haka ne kada ya rike sai dai wani juzu'i wani bangare shine wani daga cikin maganganun malamai duk da wasu sun halatta haka din malam addana ne mijinta ya rasu ta gama ta kaba sai aka mata ɗinki sai aka ce ba kyau wai yayarta ce ta rasu to bayan ta yi ta kaba sai aka mata ɗinkin fita ta kaba gaskiya ba daidai ba ne ba a ce wai dan mace ta yi ta kaba za ta fita kaba wai sai an mata kwalliya da ɗinki wannan ba daidai ba ne kawai dai ta saka a tambarta amma dai wannan sabon abu ne mutane suka kawo da shi da Allah malam akwai maganin i'ina to to Allah rufa asiri tambayoyin nan naku fa har za ku kure mutum kuma gaskiya a rinka yawan shan ruwan zamzam a rinka yawan karatun alkur'ani insha Allah zai ce maka kware da gaske da fatan ka tashi lafiya malam ina tambaya kamar haka na dan huta zan kuskure bakina sai ruwan ya wuce ki faɗi gaskiya dai yawwa ki faɗi gaskiya me ya kai ki da sa bakin buta a bakin ki haba da Allah wai ta zo kuskura baki sai ruwan ya wuce kuma wai sai ce wai ni kuma sai na haɗiye a ta jiga makogoro kawai ta ce amma fa malam ba da gangan bane to ba komai azumin ki yana nan ki je ki yi ta istighfari Allah ya yafe mana eh wannan na amsa ta yi malam da Allah ina tambaya kamar haka an ce a watan ramadan ana ɗaure aljanu da shaidanu shin dan Allah me yasa aljanun mutane suke tashi a watan ramadan bayan an ɗaure su kuma musamman ma naki ba ke ma ai naji an ce naki shekaran jiya sun tashi a nan Allah ya bada kuwa eh lalle annabi ya ce idan ramadan ya zo idan ja'a ramadan فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النيران وسلسله الشياطين ana daure shedanu malamai suke cewa eh manya manyan shedanun ake daurewa amma akwai kanana suna yawo ina jin nake karamin ne Allah ya raba ki da shi lafiya mu dai muna fatan Allah ya kare mu da shi malam Allah ya kara wa ilimin ka albarka Allah ya kara tsare rayuwarka malam ina neman ka taimaka mini Allah ya jarrabe ni da ciwon ƙafa ba na iya tafiya tsawon shekara uku ban samu zuwa gun tafsirinka ba don Allah malam ka roƙa mini Allah ya bani lafiya kuma a taimaka min da keken gurgu wanda zan rinka hawa Allah ya taimaka yanzu daga ciwon ƙafan shekara uku sai ki zama gurguwa ki ce a taimaka miki da keken gurgu kuma Allah ya baki lafiya Allah ya warkar da ke Allah ya bata lafiya Allah warkar da ke mu yi miki addu'a dai Allah warkar da ke tunda ina jin dai baki zama gurguwar ba tukunna tana son ta zo karatu amma dai babu laifi insha Allah ta'ala yanzu gashi kuma mun kusa mu rufe karatu za mu rufe karatu na ranar Lahadi yau yaushe Laraba gobe Alhamis ba karatu yanzu karatun da ya saura mana Juma'a Asabar ne kwana biyu to yanzu ina za mu samu kuɗin keken gurgu mu miki in gani aikin makara ba ki faɗa da wuri ba kuma in gurguwan ne ma ni dole fa sai na tura an je gidanku an tabbatar min gurguwar ce kuma sai an bincika ma ke ɗalibar mu ce kina zuwa karatun da ko ku dai kin aiko takarda ne muna mata addu'a Allah ya bata mafita Allah kuma i taimake ta ya Allah in har ta zama gurguwan Allah Allah ka taimake ta samu kafar ai, ta samu keken hawa in ko bata zama gurguwar ba ya Allah ka dawo mata da lafiyarta ta ci gaba da zuwa gurin karatu da masallaci ubangiji Allah ya albarkace ku Allah ya sa alheri kuma muna muku fatan alheri Allah ya sa mu dace duka waɗanda ba su da alaƙa da kayan marayu a nan za su iya tafiya su zauna wanda suke da alaƙa su zauna wanda suke da uzuri su tafi amma kada wata ɗaliba ta tashi mana ta tsaya a nan gurin ina fata ana fahimta da haka za mu fara kiran marayu insha Allah ta'ala ba mu don mu fara kiransu na tsofaffin nan ku tafi duk taɓen nan ku je kawai Allah kiyaye hanya eh Allah saka rantai ka gani Abdullahi ka sani da ka kira marayun nan an tara su wuri guda kamar na bara to shi kenan a ba da wuri a yi haƙuri hajja kake ba da wani haƙuri to to to to ai maza Allah ya albarka alfatiha mun gode mun yi addu'a ko to masha Allah Allahu ku jam yati hajja Allahu inda baraji Allahu ku jam a za mu fara da mai jidda Suleiman unguwar tera mai shekara shida mai jidda Suleiman unguwar tera eh a muna neman amina abdullahi unguwar ɗakiti shekara sha shida mai lamba ɗari da casa'in da bakwai muna neman hafsat muhammad unguwar akwayel shekara arba'in da tara a oke to ba shekara ba lamba arba'in da tara mai shekara sha biyar kinga yau madalla kaga ku da buga da ba na son yara duk wani yaran marayun su zauna a zauna a zauna a zauna a zazzauna kowa ya zauna kowa zai samu ayi ba wanda ba zai samu ba a sai ki jera a sai ka kira su sai ka yi sai ka sa su yi na'am na'am na'am mu fara Allah ya sa albarka ina marayun suna nan a zaune ko? Kunga, ku zazzauna. Kai, ku bar nan gobe, ku fita, duk ku Wannan. Kai, ku fita ku je ku sa zuwa, ku fita. Yalla. Masha Allah, alhamdulillah. A zauna, a zauna. Na'am. Idan suke waɗannan ne barayin ko? waɗannan yan hizban duk ku bannan gumban sandaran ku gaba ɗaya ku koma baya ku ci na bayan nan su zauna duk baya za ku koma ku sa su zauna duka yan hizba ku je maza ku sa su zan zauna duk kar wani yaro ya ku je can ku sa su zauna ku sa ku su zauna Malama zauna, zauna, yalla. A abu da hanya a nan, kai, abu da hanya a nan tsakiyar ta yadda duwanda aka kira ta za ta samu ruwa. A ɗan buɗa, ɗauwa. A zazzauna, ‘yan yi ba ku zaunar da na bayan nan duka. Yawwa, to ya yi daidai. To, bismillah rahman rahim. A saurara ya isa, waɗannan yara marayu Allah ya muku albarka, kamar yadda muka faɗa, insha Allah ta'ala yau za mu fara rabawa yara mata ko? E, gobe, a gobe babu a akwai karatu? Gobe alamis, e haka ne, gobe za a yi amfani da masallacin nan. Na'am. to kun shirya in kira duk kun shirya na kira ku ce Allahu akbar Allahu akbar yanzu duk waɗannan duk marayu ne gaba ɗaya duk kowa babansa ya mutu Allahu akbar Allah ya ji kansu mu daga hannu mai addu'a wa iyayen Allah gafarta musu Allah ya sa sun huta wanda babanta ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya sa dan aljanna ne Allah kuma ya takaita wahalar rayuwa Allah ya bamu yadda zamu yi Allah ya sa mu cika da imani dan haka a saurara duk wacce aka kira sunanta ku yi shiru saboda in an kira sunan ku ji yawa duk waɗanda suke mana surutun nan a baya a saurara a saratu ya haya unguwar kwata shekara takwas saratu ya haya ina take saratu ya haya unguwar kwata ina telan nan take ki zo da ke da yawon saratu ya haya unguwar kwata tana ina to ba ta zo ba an faɗa ba za ki ce ba sun za a raba ba ba mun faɗa ba Hafsat Muhammad unguwar Akwayel mai shekara sha biyar. Hafsatu Muhammad unguwar Akwayel mai shekara sha biyar. Yanzu wannan shekarar sha biyar? Taho, taho, taho, sauri Hamsa, Allah ya albarka. Taho nan? Masha Allah Hamsa. To juya can. An baki kowa da lambarsa ko? Ba ke bace? Wannan shekara lamba arba'in da biyar ne. To, Maryam Abdulkadir unguwar gwaza da dankali, a a wanda unguwa muna santa, gwaza da dankali, lambata hamsin da hudu. Ta zo, ka taho mana, dauke karka aje mai aram. Gashi Allah sa albarka, masha Allah, hannu biyu za ki sa, hannu biyu yawwa, to je ki an sallame ki, ta fita ta nan, zo da fita nan. Amina Abdullahi unguwar Kiti shekara sha shida. Amina Abdullahi unguwar Kiti shekara sha shida tana da lamba ɗari da casa'in da bakwai. Ta zo nan. Ta wata wata sauri ku daina ɓata lokaci malam. Allah sa albarka. A fita a fita a fita. A buɗe hanya nan. Wai waɗannan ‘yan hizman ita wannan da ta tsaya mai amfani su. Ku ba da hanya. Farida Muhammad unguwar tike mai shekara goma. Farida Muhammad unguwar tike shekara ta goma. Ya isa, ki daina magana. Ba ta nan? Yawa Farida, taho Farida, sauri sauri taho. Number 215. Lalle lambar an mutunta ta, a leda ma ka sa lambar. To ba ita bane je ki. A zauna a jira. Farida Muhammad Ungwan Lamido 187 ko ita ce? Kai, Farida ne ita ma wannan. To, mai jidda suleiman ungwatera shekara shida ina take Shek- lamba 227 yawwa ina take zo ki karba masha Allah Allah albarka yawwa to je ki gidan an sallame ki a je ai sallah lafiya Fatima Abubakar unguwar Shodari shekarar ta 14 ina irin unguwar shekaru Shodari mai shekara 14 ke zo nan me sunanta me lambarta eh yawa eh bata masha Allah wallahi yalla kai ku kula mana da injin nan خلاص